وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan haka muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya sake haɗa mu a wannan safiya ta litinin ko wacce ita ce ta daidai da sha bakwai ga watan ramadan hijirar manzon Allah daga makka zuwa madina 1446 wanda kuma ta yi daidai da sha bakwai ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryamu alaihi masalatu wassalam 2026 a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin nefa a ƙaramar hukumar ningi a bauchin najeriya muna cikin sura ta mulk za mu tashi aya ta goma sha uku wanda jiya mun karanta ta amma jawabin bai samu duka ba harama daga nan zai fara karanto mana bayan mun amsa tambayoyi na da tambaya ta farko ta ce assalamu alaikum Allah ya tsara wa malam lafiya tare da ke tambaya ta anan shi ne na game da shiga masallaci mai al'ada musamman masu karatu a ciki kamar 'yan mata da kuma ɗaukar juzi'i daga cikin alkur'ani
na farko dai babu wani hadisi sarihi kwaya ɗaya da ya hana mai al'ada shiga masallaci wanda yake kwaro-kwaro babu shi kuma duk waɗanda suke kawo hujjojin ma suna kawo hujjojin ne ba a kan doron mai al'ada ake magana ba da irin su laye masu ho'ilal baharun da kuma inila wa hillul masjida da junubin wala ha'idun aya ta ce ba mai taɓa ƙur'ani sai mai tsarki malamai suka ce wannan lahul mafus ake nufi cewa kuma ni ba na halatta mai janaba ko mai al'ada ta shiga masallaci wani hadisun bai inganta ba su ba da dalilai masu yawa wanda kullum ana gina shari'a ne akan abin da yake nassi sarihi ƙoro-ƙoro fuka ha'un mali suka ce ba za a ɗauka ba suka ce illal juzu'a ko daga mai iziya ne ko risala ce ya ce ko akadar ya ce illal juz'a lil muta'allimi sai dai za ta iya ɗaukar juz'i ga mai koyon karatu to wayancan malaman suka ce mata idan kun halatta mata ɗaukar juz'i a ina kuka samo haka da za ku halatta mata ɗaukar juz'i banda duka shi kuma ƙur'ani da juz'i da duka duk abin da ya ne ƙur'ani ba shi da gefe suka ce ko kuma karanta aya lilmuta a don neman tsari kamar ila rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab suka ce sai ire iren waɗannan ayoyi malamai suka ce to ina kuka samu halaccin su karanta waɗannan ayoyin ko juz'i kuma kuka haramta musu baki daya almuhimmu malamai suka ce babu laifi don ta shiga masallaci tunda ba ganganci ta ba kuma yanzu an ce misali ne janaba ba za ta ɗauki ƙur'ani ba ya ce wata ɗaliba ƙur'ani ce kuma ƙur'ani mai haila wata ɗaliba ƙur'ani ce kuma ƙur'anin nan yana da rikici kamar laƙumi a da baibaye in ya kwanci duk lokacin da aran maye kwana biyu uku bai karatu ba ya faɗa matsala ko ba haka bane ba su almuhimmu da ya gaskiya kafin na tafi zan ba ku hadisai kwarara ku su zan makami a gurinku ko don gaba wannan ku bini ba shi zuwa gaba ma insha Allah zan kawo muku ku karanta masu ɗan ƙoƙarin cikinku su kwafi in na faɗa don ya zama makami a gare ku don ku samu saukin matsatsalin insha Allah amma babu laifi don kin shigo da wata dalura ko da wata bukata Allah ya samu dace
wannan ta ce assalamu alaikum malam dan Allah ina neman addu'ar malam akan mijin yata Allah ya bashi lafiya yana cikin wani hali a sa shi a addu'a to Allah ya ba mijin yarki lafiya da duk marasa lafiya baki daya Allah ka ba su lafiya ka tashi kafadunsu ubangiji ga sa jinyar da aka ɗora musu zama kafara a gare su Allah ya bashi lafiya bayar Allah Allah ya bashi lafiya
wannan ta ce malam don Allah nawa kiyasin sadaki a yanzu
a yanzu yaushe yanzu dama akwai bambancin sadaki da yanzu da zamanin manzon Allah ne eh ku gane tambayar ta ta yi annabin shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ya hijira daga makka zuwa madina da arba'in da shida daban wala Allah kuma yanzu an aiko wani annabin daban ko tunda ta ce a yanzu kenan da bambanci da da da yanzu kenan akwai bambanci to da abin da ya halatta ya zama sadaki alda a zamanin manzo Allah ma yanzu ma shine ina fata an fahimta da kyau na farko dai ba wanda ba inda shari'a ta iyakance sadaki ba shi da kaɗan ba shi da yawa babu hadisi ko da efi ma babu an gane wa'yanda suke cewa hadisi baya halatta wai sadaki baya halatta sai ya kai rubu dinar bi mana ɗaya bisa na dinari wannan molanka ne wai su fuka ha'u ne saboda abin da ya zo a shari'a cewa ba a yanke wa ɓarawo hukuncin yanke hannu sai idan abin da ya ɗauka a hirzi ne bi mana a keɓe ki abin a ɓoye ya ɓalla ko ya haura ya shiga sannan kuma abin ya kai rubu dinar ƙimarsa kenan darajarsa an gane kenan ba za ka yanke masa hannu don ya saci dubu hamsin ba ko dubu ɗari ko ɗari biyu a yanzu ina fata an fahimta wannan ƙiyasin ne na zinari shi ne wa'insu fuka ha'o suka buga ƙiyasin sadaki da shi suka ce to sadaki ma ba zai kai matsayin sadaki ba sai ya kai rubu dinar amma ba hadisi manzan Allah ba ku gane wannan da kyau ba hadisi ba ne ba inda hadisi ya iyakanta sadaki sadaki baya yawa in ka ba ta miliyan ɗaya ma miliyan biyu miliyan hamsin ma ta ci in ka ba ta dubu goma ma dubu biyar ma in dai ta yadda ta ci abinda zai tabbatar miki da wannan waccan matar ta zo gurin manzan Allah ta ce ya rasulullahi na baka kaina ka aura hadisin ya ce fasa adan nazara wasa wabahu sai manzan Allah ya kalle ta sama da ƙasa wannan shine halarci in zaka aure mace ka kalle ta an gane ko ka kalle ta a tsaye ka kalle ta a zaune kuma inda halima ta yi tafiya saboda karaka ma gwamiya ko kuma gurguwa ko mai dange shi duk wannan addini ya yi da wannan kai ma kuma halal ne ka tashi ka ganka a tsaye kai ma kuma ka taka saboda karka zan mai dange shi kuma kamancin wannan manzo Allah da ya kalle ta sama da ƙasa sai ya shiru sai ta koma ta zauna can ta sake dawowa ta sake maimaita abin da ta faɗa ɗazu manzo Allah ya sake kallanta sama da ƙasa ya shiru ina so ku ba hadisin da kyawu an gane akai haka har sau uku sahabin da yake tare da manzon Allah ya fahimci matan nan dai bata yi manzon Allah ba sai ce ya rasulullah idan baka da bukata a tare da ita ni ina da bukata ni tamun ya annabin Allah ina so ka aura mini sai manzo Allah ya ce to me kake da shi na sadaki inda zaka gane cewa ba wani abin da yake wajibi a aure shine sadaki me kake da shi na sadaki sai ya ce ina zai ce ban da komai ya rasulullah sai dai mayafi na guda biyu ina daura ɗaya ina yafa ɗaya sai in bata ɗaya sai manzo Allah ya ce to in ka bata ɗaya kai ɗaya ba zai ishe ka ba ita ma ɗayan da zaka bata ba zai ishe ta ba ku ja layi akan wannan kalma ina da mayafi guda biyu zan ba ta daya sai manzala ce iltamis walau khataman min hadid to je ka samu ko da zobe ne na karfe zoben karfe ba na azurfa ba an gane ko je ka nemo ko da zoben karfe ne sai ce rasula iban da shi ba ka da shi ya ce eh ya ce to me kake da shi bi mana me kake da shi to na alkur'ani sai ya ce na haddace sura kaza da kaza ya ce to je ka koya mata a matsayin shi ne sadakinta to kun ga in za ku fahimci hadisin nan gurin kenan aure yana iya ɗauruwa da falle ɗaya na turmi tunda shi ne gwargwadon abin da mutum zai ɗaura tunda ya ce bi gare shi zai iya ba ta ɗaya ɗauki ɗaya manzala ce ɗayan ba zai ishe ka ba ita ma ba zai ishe ta ba sai ya ce to je kaka nemo ko da zobe ne na bakin karfe normal zoben bakin karfe kwanzu ba na jin ya kai dubu daya to ka gani sannan ga wancan hadisin na mahaifiyar anas ummu sulaim rumaitha binti malhan lokacin da mahaifin anas dan malik allah ya kara masa ya dayarsu abu talha ya ganta a hanya ya taya ya ce ina son ki ta ce ma mithluka tarudduhun nisa ba irinka ba ne wanda in sun yi tayi mata suke mai da musu tayinsu ta ce sai dai kai da matsala ya ce ne matsalar ba dai zinari kike magana da azurfa ba akwai su akwai kudi ba ki da damar wanda ta a matsalar kai mutum ne mushirki sai ya ce to malle bil islam in dai har zaki aure ni me zai hana musulunta a sai musulunta kawai in ɗan kwali ya ja hula ko rawani ko ta ce je ni kuma in har ka musulunta zan sanya kalmar shahada ka da kai ta la'ilaha illallahu ne kuma ita ce sadaki na bina wannan kalmar da za ka faɗa ni na batta matsayin sadaki ba zan karɓi komai a gurinka shi ne ya garzaya ya tafi majalisun manzan Allah sai na umar yana ganin shi ya zara takobi manzala ce ka kyale shi ba da abin da kake tsammani ya zo da shi ba ya zo ya zube gaban manzala ce kaji kaji kaji kaji manzala ce me zai hana in an yi haka ma ba taba samun sadaki mai daraja irin wannan ba to shi ne ya musulunta ta amince musulunta ya zama sadakinta to kaga duk wannan akwai wani sharaɗin kuɗi da aka kawo babu an gane in ma ta ce miliyan da take so kowane tun da Allah ce wa ataitum idahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'an ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina can kuma Allah ce wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afada ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan ghaliza an gane ko to saboda haka babu wani batar rubu dinar da abin da kuka amince ke da shi yayi sadaki duk duniya kuma yayi kuma an karba an gane ko amma kuna ta tsawalawa kanku sai ya kito yanzu kuma hatta kiyasin da ake wa zakka cewa sai ta kai rubu dinar shi ma hadisin fidda ya magana ba zinari ba shi yasa bisa wannan ka'idan malamai suka ce kiyasin zakka ma a yanzu a ce sai ya kai rubu dinar ba shi bane ba haka bane dan kowa tafsirin na nayi wani malami na ne fatawarsa ya amsa mun kuma ya turo mun karatun wani shi ma abokinsa wani malamin cewa kiyasin zakka a yanzu a wannan yanayi in an ce a zinari za a yi ta to da yawa za a haramta masa fidda zakka tunda yanzu zakka kudin sai sun kawo miliyan 6 ko 7 ko 9 an gani miliyan 12 ko to ka gani suka ce ba a yin kiyasi da fidda zakka da zinari da azurfa ya za a yi to in an yi da azurfa za ki ga yanzu kudin za ki iya fidda zakka a 1800 zuwa 9 to Allah ya samu dace
wannan tace assalamu alaikum malam menene makomar azumi wanda mijinsu bai fitar da zakar da kai ba ko da a ce shi ma da ƙyar yake nemo abin da za a ci
sannan ku gane shi aure manzala yake cewa auren da ya fi albarka a yi na ma'una wanda ya fi sauƙin wahala babban abin da za ki lura a gurin wanda zai aure ki addini da halaye sannan yana da abin da zai rike ki wannan shi ne kamata ki kula ko zai baki miliyan nawa ne sadaki amma yaya ɗabi'arsa take akwai abinci a gidan shi sana'ar me yake yi aikin me yake yi amma ku da yake yan gilu ne ga kunan yan matan nan kanku na rawa da wasu ba'adun iyayen naku ba shi bane a gabansu kawai a zo a yi lefe na kece laini a ba da sadaki na fitar kunya amma yaya rayuwar gidansa take ba ku sani ba wani bashin banki ya ciwo wani kuma haya ya karɓo an gane ko tunda ana karɓar kaya haya yanzu lefan ma ana karɓar haya akwai da ake ji karɓi lefe haya muka ji wata almara ba wai an je gurin event ce to na an goyon ce tashi godiya da baki ce to na farko dai ina wa dailewa godiya wadda ta alamun kayan lefe ina wa mati dillali da ya alamun alan gida na sa amaryata to kinga yanzu dabarar da ake yi sai ya aro kayan haya sai a bari sakin tafin gwa sai a duro a ɗeba kayan da suna an miki sata alhalin ko ba sata bace masu kayan suka karɓi kayansu an gane ko ko ya miki lamfai ce a gurin aiki an mai sata to amarya ta zo kuma ba ba jari dole ki ce to ga laifi na aje a sayar to kin ga daman wayo aka miki to kullun ku ke kallon cewa me sana'ar mutum yau da gobe nan tafi komai wahala ku kayan ku gane wani abu yanzu a iya zuwa a yi biki a yi rashin a yi komai na bajinta amma yau da goben ake bukata amma in yi zamanin cewa ba shi da aiki kwararre ba kasuwanci kwararre ba sana'a kwararriya to kibar da ake mata amarcin ma ba za ki ba kuma duk angon da amarya ta tare in ba kuɗi a gidansa ya shiga musiba shi yasa kun ga har hadisi yake nuna mana cewa idan an binne ki ko an binne ni ko an binne koma waye kafin a gama binne mu mala'iku sun zo har sun tada mu a kabarin mu manzo Allah ya ce wa innahu la yasma qara'ani alaihim kana jin sawun takalman wanda suka kawo ka makabarta ma aiki da cikawa ya fara akanka kana jin ana takalma ana to shikenan Allah ji kare duk kana ji ma an tada kai an fara maka tambayoyi to kun ga sai yake nuna mana cewa kenan dan adam mu'mini na kwarai babban abin da ya kamata ya gane shine in ya tashi aure addini da halaye kuma halayen nan abin da ake lura shine bayan ba makaryaci ba ba magulmaci ba ba kaza ba to dole ya zama mutum ne mai sana'a tunda in baka da sana'a kai baka da hali baka da hali an gane ko halinka ba na kirki bane ba ko kuma kai kafi karfin sana'a iri kaza sai saboda ai kai mai digiri ne ko kai mai masters ne kaga kenan wannan girman kai kenan ko to Allah ya samu dace dole sai kun lura da wani to idan kun samu wannan yana da sana'a to magana ta ƙare to wala ko kama kama za a yi auren da izinin Allah Allah zai buɗa masa daga baya Allah ya mana gamba da sai tambaya ka kai cewa menene makomar azumin mijin su baya eh manzo Allah ya ka ya ce zakafu da kai mana alal abdi ko alal hurri wal abdi wal zakar wal unsa sagiran aw kabiran manzo Allah ya ce zakafu da kai wajibi ne akan da da bawa mace da namiji tsoho da tsohuwa yaro da yarinya duk wanda aka haife shi a gida ko yau aka haife shi sai an fidda mai zakafi da kai manzo Allah ya ce zakafi da kai ciyarwa ce ga miskinai sannan kuma kafara ce ga azuminka saboda yan kurakuran da muke yi na kalle kalle da yan maganganu da abin da basu dace ba waɗanda basu kare azumin ba to wannan zakafi da kai ita ke take magance waɗannan matsaloli kenan duk wanda bai zakafu da kai ba azaminsu ma'ana ɗange shi yake yi an gane ku ma'ana azaminsu ma'ana yana ɗange shi wala Allah kafa ɗaya ma gare shi amma zakafu da kai tana ma'ana miƙar da azumi ya miƙi so da haka shi yasa in dai kana da it kana da hali ka bayar in ba ka da shi kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha wani ma zai iya baka ya ce gashi ka bayar amma kaga kana da bukata sai ka cinye kayanka an gane ka ci da kanka da kanka kenan amma in dai akwai a bayar in babu kuma to ke ku kuma tan mana ku taimakawa mai gidan a fitar dan da har kuna da shi ko ki roƙa wa dan ki roƙan masa dan uwanki mai gida na bashi da halin fidda taimaka da Allah ka ba mu fitar yaya an gani ko abba ko yaya ko baba an gane ko kuma umma taimakawa ba baban waci baban abdurrahman gaskiya wani ba mu da halin fidda zakka fidda zakka fidda kai amma taimaka mishi ki ci to gashi ga rabin buhu ko ga kano kaza to sai in ya sai ki bashi sai ya baya in kuma bashi da shi to kin ga ai ba za a kai bukata wani guri ba ga bukata a gida sai ya ci a matsayin ya fidda kansa da kanshi kenan amma dai mu gane wajibi ce ana fidda ita kuma kafin ma'ana idi da kwana biyu in ta wuce aka je idi kuma aka dawo shi kenan fahiyar sadakatun na'am wannan ta ce assalamu alaikum malam muna jin daɗin wa'azinka muna amfana amfanuwa da shi allah ya sa ka da alheri amin malam mijina ne in mun yi faɗa ko in ce mijinta ne sai ya ce idan Allah ya yarda Mm.
ba za ta shiga aljanna ba idan sun shirya sai ya yi mata albarka to yaya wannan aure na su wannan kun kun zama yara kun zama yara kenan ko abin naku ya zama wasan yara na farko mu gane cewa ya isa ita aljanna ai ba wanda ya sai ba da ita ko ya hana ta sai mai ita kayan na mai ita ne ko ba tawa ba ba ta ka ba ba ta shi ba to wala Allah da yana faɗa miki haka a hanyar tsoratarwa ne amma dai kalmar ta ɗan yi nauyi kamata ya ce in dai kina aiki iri kaza ba za ki shiga aljanna ba to wannan da sauki ko kin ga ya alakanta shiga kin shiga aljanna ki da laifukan da kike yi kuma mun sani tabbal akwai laifuka ga sanan bundum wanda in dai kana yi ko kanshin aljanna ma ba za ka ji ba mata aure tana yi budurwa tana yi mai gida yana yi saurayi yana yi to kamata ya in tsoratarwa yake bukata ya ce in dai kina aiki kaza wance irin kaza to ba ke ba aljanna wallahi ba za ki shiga aljanna ba kina hali iri kaza wannan ba laifi bane ba kaga yanzu ya gwama rashin shiga aljannanta da aiki irin na mutanen banza amma ba kawai yanke ba ba za ki shiga aljanna ba wannan kuskure ne sannan kuma shi kansa irin wannan kalmomin sun yi nauyi da yawa idan matarka ba ta shiga aljanna ba me ya burgewarka me ya jin daɗinka saboda zaman aure zama ne na amana da za ayat da na karanta mana da Allah yake maganar kada ma'ana mazaje su karɓi sadakinsu a gurin mata bayan aure ya mutu Allah ya ce yaya za ku karɓi sadaki a gurinsu bayan sashinku ya jibinci sashi kuma kun kulla alƙawari mai gwaɓi an gane ko saboda zaman aure zama ne na amana abokanya ce wadda ba taɓa yin ta a duniya ba irin wannan ba wanda yake abu ba wani abokinka na, na, na baki ɗaya sama da matarka ba ki da wani aboki na duk duniya baki ɗaya sama da mijinki domin shi ne ya san ki ciki da bai ke kika san ki ciki da bai to wannan kaga me ya kamata ya biyo bayan ku addu'a ta alkhairi ba fata na sharri ba saboda haka in har kina laifi kamata yake miki nasiha yake jan hankalinki amma ya daina kai ki ma'ana wuta da gaggawa haka ko yana shin alwashi in bata shiga aljanna ba kai zaka ji dadi ga matarka a wuta kai kana aljanna mai burgewa a ciki saboda haka ina ga ku daina wannan wasan yaran aure ba wasa bane ba aure na da matukar daraja da muhimmanci manzo Allah ya ce aure sunnata ce duk wanda baya son aure to baya son sunnata da Allah ku daina
wannan ta ce Allah ya ƙara wa malam lafiya malam ina hukuncin mijin da yake da mata sama da ɗaya amma baya hira da ɗayar in yana ɗakin ta in ta masa hira ma sai ya ki amsawa ko da han- ko ya hantare ta in kaga sun yi hira to suna tare ne da sauran matan sannan saduwar aure ma in ba ita ta neme shi ba sai ya ji sai ya yi wata biyu ko uku bai sadu da ita ba kuma ita a saninta ba ta masa wani laifi kuma sun fi shekara a haka
to nan dai ɗayan biyu ne shi bai da na faɗa muku zama tsakanin miji da mata zama ne na amana za ki iya neman shi da magana don Allah me nake maka wanda ba ka so wani mijin yana da zurfin ciki wani kuma bai iya zama da zamantakewa ba wani akwai riko wal'alla kin masa abin bai taka kara ya karya ba to zaunar da shi don Allah baban wane baban wance me nake maka wanda ba ka so kake min kaza kake min kaza faɗa min na gyara ki sauko da kanki kar ke ma girman kai ya kwashe ki an gane ko to kin ga in dai maslaha yake bukata kuma zama auren yake so da ke zai ce gaskiya ne kina min kaza ne kina min kaza ko kuma ne kin min kaza kin min kaza wala Allah kaza ma ce ki in gane ku wala Allah baki a gyaran jiki wala Allah baki iya magana ba wala Allah bakin ki wari yake duka shi da matsalolin da yawa an gane ko in yace miki ni babu komai ka ce dan Allah na haɗa ka da shi in dai akwai ka faɗa min zan gyara to sai ya ce miki babu to ɗaya kenan to abu na biyu sai ki tafi mataki na biyu wala'alla ita waccan ta iya kwarkwasa da kisa da ke biki iya ba to ki ma sai ki dan canza taktik ɗinki a rayuwa an gane ko to in kin zo kina mishi kin ga yana nuna baya so ko yana ɓata rai ko yana ture ki to sai ki tafi mataki na uku an gane ko mataki na uku sai ki masa nasiha wane zaman aure zama ne na amana kuma duk wanda ya ha'inci wani Allah ba zai bar shi ba inda kin tabbatar tsakaninki da Allah ba laifinki bane ba ki nuna masa manzo Allah ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkaninku makiyaya ne kuma dukkaninku sai Allah ya tambaye ku bisa kiwon da ya baku sai an tambaye mai gida sai an tambaye matar gida sai an tambaye yaron ma da yake muku cefane sai Allah ya tambaye shi akan gidan kulan alkiyama saboda haka ko manzon Allah ya ce duk wanda ya jibinci shugabancin mutum biyu zuwa sama da haka sai ya karkata zuwa bangare daya Allah zai tashe shi dan alkiyama wa shaquhu ma'il tsagin bangaren jikinsa ma'ana ya riɓe yana jan ƙasa ko kuma ya shanye saboda haka kenan duk lokacin da kake da mata biyu dole kai adalci tsakaninsu yadda za ka yi fira da waccan haka za ka yi fira da wannan yadda za ka ku zauna a ɗakin waccan haka za ka zauna a ɗakin waccan yadda za ka kusanci wannan haka za ka kusance ta balle kawai kusanta malamai suka ce wannan abu ne nisbi me abu ne su bi wani lokacin yana danganta daga mace zuwa mace wata macen za ki ga cewa yana kusantarta amma ita take nema ko yana kusantarta tana shigar da da hankalinsa ne ke kuma ba ki yi da sauransu amma dai wa'ancan abubuwa dole ne zamana ya muku adalci tsakanin ke da shi da abokin zaman ki to duk idan ba wannan bane ba ta yi wani makircin ya shiga me makirci an samu wala Allah wata yi surkulle ta sa katanga tsakanin ke da mijin don yana faruwa an gane ko na ka wacce sai da ya shekara biyu bai kusance ta ba kuma amarya ce ta hana ta yi sihiri an gane ko in yana gurin amarya lafiyarsa kalau amma da ya zo gidan wannan kuma ya zama shi da ƙanƙanin yaro haka suka zama haka aka yi tsawon shekara biyu a haka to kaga da yawa ma ga sunan wasu ma sun fi shekara biyu na ga wadda haka ma suka yi shekara biyar ta rantse min da Allah wallahi shekararsu hudu da wajen wata nawa bai neme ta a matsayin mace ba ta ce ita ta fi da ɗan namiji ma a gabanta baki daya to ki duba irin wannan musiba kuma ita waccan yana kusanta ta hamma tana haihuwa to ire-iren waɗannan kuma sihiri ne an gane ko sihiri ne ma'ana matan suke yi ko wasu daga cikin dangi suke yi dan a raba ta da miji wata a sa mata warin jaba wata a sa mata kuma ma'ana bakinta yana ɗoyi wata kuma a sa mata warin gaba an gani duk gasu na musibu iri daban-daban daban to idan wannan ne kuma sai a je a nema gani Allah ya sauke
wannan ta ce malam ni ce haila sai ta haɗu da janaba to malam ya daini sai ki wanka daya da niyya biyu tunda dukkanin su manya ne ba sai ba sai kin wannan ba kuma ki zo ki wannan a wanka daya zaki an gane ku sai ki shiga ban daki da nufin zaki wanka wanka biyu da niyyar wanka biyu an gane ko amma wanka daya in kin yayi wadatar miki shi ne matsayin wankan dauke jinin al'ada shi ne kuma matsayin wankan ma'ana janaba wala Allah ta gama kusantar ilalin mai gidan ne kuma shi kenan janaba sai ta zo al'ada kuma sai ta zo mata to kaga dole yanzu hadisi biyu ne manya a kanta ga janaba wadda ba ta samu ta wanka ba ga al'ada kuma ta zo to idan al'ada ta dauke sai ta wanka daya da niyya biyu insha Allah wannan ita kuma ta ce wallahi hankalinta ya tashi tun sanda kai magana akan wanda ya cuci wani Allah baya yafe masa to malam wani a gidan biki suka yi cutar wata kuma a gidan makaranta to yaya za ta yi da wannan kuma wasu bara a haɗu da su ba wasu ma kuma ko an haɗin magana ba za ta iya faduwa ba ko ba haka bane ba maimakon a samu maslaha sai a kuma wata wata rikici kuma ya barki to wannan sai ki ta tuba kina neman mata yafiyar ubangiji an gane ko sai ki ta tuba kina neman Allah ya yafe mata Allah ya gafarta mata kun fahimci me nake nufi aiko kun gane bi mana ki ta nema ki ta mata addu'a Allah ka yafe wanci Allah ka yafe wanci sannan gefe ɗaya kuma kina ta ma'ana azkar kina ta istighfari Allah ka yafe mini Allah ba zan sake ba dama wani ko za hadin ai abin ba zai faɗi ba ba an ce misali kai mutun sata ba yanzu ka iya zuwa kai mutun sata ka ce na ma sata rana kaza ko kuma ka je kai lalata da matarsa ko da ishi eh zaka zo ka ce rana kaza ne lalata da matarka ne ko da yarka kin ga ai ba zai faɗi ba ko wannan sai ki tuba ga Allah ki ta nemar wa gafara ga shi wannan da kika masa ba daidan ba gafarar da zaki tabbatar kamar ta yi balansi tsakanin abin da kika masa na laifi da kuma menene da kuma wannan istighfarin da kike neman masa so kar wani ya kwatanta cewa zai je ya faɗa mata to kuma rikici zai sake barkewa sabo Allah samu dace na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير
kamar da na na faɗa mana jiya cewa dalilin saukar wannan ayar wasu daga cikin mushrikan shawa in suna yin magana ta batanci ko kuma magana ba daidai ba sai suke cewa ku yi ƙasa-ƙasa kada ubangijin wannan muhammadin ya ji ya zo kuma ya surube magana a kanmu to kaga su a fahimtar su ubangijin muhammadu irinsu ne ko wanda in an yaɓoye ba za ka sani ba in an yi a fili ne kake sani a filin ma sai kusa da kai to shi ne Allah ya ce musu wa'asiru qawlakum aw jaharu bihi ku bayyana maganganunku ko ku ɓoye duk ɗaya ne a gurin ubangiji innahu alimun bi zati sudur wanda ya san abin da yake kirjin bawa to ina kuma dan kafirta zai gagare shi fahimta an gane ku saboda kaga wannan sun kiyasin ubangiji da waye da bawan shi bawan shi ne bai san abin da aka yi a bayan idansa ba in magana kuma ta kai wa'insu mitoci ba zai ji ta ba amma ubangiji shine ya halicci jin ya kuma halicci ganin ganin da kake yi na mita kaza ubangiji ne ya halicci ganin jin da kake zuwa mita kaza ubangiji ya halicci wannan jin to shi yasa wannan ubangijin da ka ɓoye da ka bayyana ya fi ka sanin komai to sai ma Allah ya nuna maka cewa ba wai magana da za a furta a baki ba kai hatta abin da kake sakawa yanzu nan kowace daga cikin ku nan gurin da mu duka kowanne yana saka me zai yi in yi bar masallacin nan ba haka bane ba wala Allah kina zuwa zaki fara harkar kuninki ko zaki fara ma'ana harkar gida ko ki ce bari ki bacci ko bari ki wanki ko bari ki dubo wala ko kuma bari ki gidanku ba haka bane ba kun ga wannan aiki ne ai saƙe-saƙen zuciya ne to wannan saƙe-saƙen zuciyar ma wanda ba a yi ba Allah ya san da shi to ina ko magana da za a furta ta Allah ya ce ku sani ya alamu man khalaq shi fa ya san abin da ya halitta kenan magana ma waye halice ta Allah ne saboda kafin ki faɗa ma an san me zaki faɗa kun manta wancan hadisi na manzon Allah wanda mala'ika Jibrilu da umarnin uwai mala'ika da umarnin Allah yake rubuta duk abin da bawa zai aikata ko zai faɗa a gina tun yana cikin mahaifiyarsa to wanda ya san wannan kuma wannan shi zai bashi wahala kuma har ka aikata ba ya zama aiki kuma ya kasa gani Allah ya ce shi ya san duk abin da ya halitta na magana da kuma halitta na rayuwa baki ɗaya ba wani yawan tsuntsu da wani yawan kifin ruwa ko halittar ruwa ko halittar sama ko ganyen wata bishiya mai yaɗo ko mara yaɗo mai zangarniya ko mara zangarniya mai kwaya ko mara kwaya wanda Allah bai san da shi ba Allah dai ya san da komai wa huwa latifu shine mai tausasawa bayansa masanin kananan abubuwa alkhabiru kuma mai bada labari akan su dan an nuna miki cewa duk abin da kike gani a duniyar nan tsarin Allah ne kuma haka Allah ya ga dama ya tsara shi shine yake cewa huwa allazi ja'ala lakum al-arda zalul in an ce abu zalul shine ma'ana horarre abinda aka bashi training yanzu kamar doki ne ana bashi training ya zai gudu ana bashi training ya zai tsaya ana bashi training ya zai yi tafiya ta takama a gaban manya duk ba haka bane ba ko kare ana horar da kare ma'ana ya je ya kamo abin farauta in yana tafiya za a iya ce masa ya tsaya tsugunna dakata zo to abinda ake nufi da kalmar zalul kenan abinda aka horar da shi aka ba shi training akan abinda ake so to shine Allah ya ce shine wanda ya halitta muku wannan ƙasa zalula horarriya ba dan Allah kai ya hori wannan ƙasar ba za mu iya tafiya akan ta bata kife bane da mu Allah ne fa ya kafar da ita ba don kafewar Allah ba to da za mu sha wahala da wannan ƙasar za mu ke iya tafiya tana ma'ana tangal-tangal tangal-tangal in an ga dama Allah ya ga dama wani gumma ta lotsa ko wani gumma ta tsage sai mun zo mu kasa gaba mu kasa baya amma da yake Allah ya shimfiɗa ta bisa tsari shi yasa kaga wani gun tauri kaga wani rairayi kaga wani gun sahara duk wannan da sanin Allah ya yi an gane kuma saboda sanin Allah ne ba don horewar Allah ba da sai a yi ruwan saman kuma ƙasar ta yewa. to da ya zami tafiya za ta yi a ruwa ne ko kuma da Allah ya ga dama in an yi ruwan saman sai ƙasar ta shanye amma kuma da caɗi din da ka taka cabal cabal cabal cabal amma da yake zalula ce horarriya ce da izinin Allah sai ya sa ƙasar in an yi ruwan wani ɓangare ruwan ya zauna don mu al'umma mai amfani da shi gurin dabbobinmu ko gurin amfanin noman rani wani gun ƙasar kuma za ta shanye ruwan don ta fita mana da menene tsuru wani gurin kuma ƙasar ma'ana za ta sha ruwan amma kuma shan da za ta yi zai ƙasa kaɗan ne in mun tashi mu kurfa ma'ana ƙasa mu haƙa rijiya mu samu ruwa da wannan horewa yi horewa Allah ce to shine Allah ce famshu fi manakibiha ku tafi a wannan sassan doron ƙasa an gane ko ku tafi a kanta Allah ya ce wannan tsari da muka yi shi min yi shi ne da sani da kuma iliminmu Allah ya ce wa kulomin rizikihi kuma ku ci daga arzikin Allah wa ilaihin nushuru amma ku sani tashin ku da za a yi za a tashe ku zuwa gare shi ran alkiyama kenan duk wanda ya ci ladan kuturu dole ya masa aski wannan ni'imomi da Allah ya sanya mana kamar da ne bayani shekaran jiya neman da Allah ya dora wa ya sanya wa bawa a wannan duniya da rana da wata da zafin ranar da kuma garjin rana da ruwan sama da ruwan ƙasa da duwatsu da bishiyoyi da shanu da timaki duk wannan fa Allah ya dan adam ne to shi yasa dole ne mu san cewa wa'annan ni'imomi ne sai mu gode wa Allah kuma bisa wannan ni'imomi sai mu yi aiki bakin gwargwadon iyawanmu saboda shi ne Allah ya maka wannan ni'ima sai ya ɗora maka wa'yansu wajibcin ayyuka da Allah bai ɗora maka wannan ni'imar ba ba zai ɗora maka waɗannan ayyukan ba an gane amma tun da ya ɗora maka waɗannan ni'imomi sai ya ɗora maka ayyukan shi yasa inda zai janye waɗannan ni'imar da ya maka to wa'annan ma ayyukan da ya wajabta maka sakamakon wannan ni'imar su ma sai ya janye su amma tun da bai janye su ba to kaga sai kai kokarin ka ka iyawarka don ka ga cewa ma'ana ka sauke haƙin da Allah ya ɗora maka to shi ne Allah yake cewa a amintun man fi sama'i yanzu ku al'ummar bayi shin kun amince da wanda yake sama an ya sifa bi kumul arda ba zai iya tsaga ƙasar nan ya shigar da ku ciki ba waye yake sama mun ce Allah ne ko na muku bayani baki ɗaya to yanzu shin mun amince muna ganin har mun saki jiki wa'annan laifukan da muke wa Allah Allah ba zai iya tsaga ƙasa ya shigar da mu ciki ba? Wallahi Allah zai iya. Duk wanda ka ga ya samu nutsuwa a kan kaza ba zai faru ba to bai san Allah ba ne. Shi yasa hadisi ingantacce wanda aka rawaito daga Ummu na Aisha Allah ƙara mata da take cewa duk lokacin da hadari ya haɗo to manzo Allah ba shi da kwanciyar hankali. Ummu na Aisha ta ce sai ya shiga ɗaki ya fito ya sake komawa kamar dai wanda yake cikin tashin hankali sai ta ce masa ya rasulullahi lafiya sai ce to ai ban sani ba wannan hadarin da Allah ya hado ko Allah ya halakar da al'ummata a ciki kaga kenan shi ya san Allah ya kuma yadda cewa komai zai iya faruwa a gurin ubangiji ba haka bane ba yanzu ba mun ji cewa za ta ci kiyama ran juma'a ba saboda haka wani sai ya saki jiki cewa sai juma'ar to dole ne Allah sai ya kai juma'ar in ya ga dama gobe talata ma sai ya tashe ta ba haka bane ba to sanin Allah shi ke baka wannan ma'ana fargabar wanda bai san Allah ba sakin jikinsa kawai yake aina kaza ba zai faru ba ba haka bane ba amma da yake manzon Allah ya san Allah sai ce ban sani ba kina gani abinda Allah ya halakar da wasu al'ummar annabin da hadari eh hadha aridun mumtirna فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم lokacin suka suka ga wannan hadari ya bujuro yana daidai gonakin su yayi irin magikirin nan kuma daman ga zafin rana sai suka ce hadha aridun mumtirna ai wannan da hadarin da ya bujuro din nan ma'ana ruwa zai mana ba ma'ana ma'ana ruwa za mu samu Allah ya ce bal huwa masta'ajaltum bihi ko Allah ya ce a'a bari azabar da suke gaggawa ta zo musu ita ce ba su sani ba rihun fiha azabun alim wanda a cikin wannan girgije akwai iska iska kuma ta azaba kenan yanzu kun ga Allah zai iya komai ga dan adam shi yasa to mu daina sakin jiki da komai to shine Allah ce yanzu shin kun amince wanda yake sama ba zai iya kifar da ku a ƙasar nan ba e fa idza hiya tamuru da ta tafiya tana tana walagigi da kwaka tangal tangal tangal wannan ya bigi wannan ta buga ka jikin bishiya ta buga ka jikin dutse mun amince Allah ba zai haka ba mun amince wanda yake san ba zai mana haka ba am amintum man fis sama ko kun amince wannan wanda yake sama an yursula alaikum hasiba ba zai aiko muku mana da iska ba bakarariyar iska mai bala'i da musiba a cikin ta kun amince da wannan fasata alamuna kaifa nadhiri a sannu da sannu za ku san cewa mana ya na gargaɗi na yake ya narkona yake ya kuma azabata take in na aiko wa al'umma annabi annabin nan ya mata wa'azi ta jin abin da wannan annabin ya faɗa ya kamo na yake ya gamuwa da ni yake shi yasa kun ga sunnar Allah da yake Allah ya fi kowa adalci Allah ya fi kowa ma'ana gaskiya shi yasa ba inda Allah zai gana wa bawa azaba ba ce sai idan Allah ya gargaɗi wannan bawan nashi kar ka yi kaza ka yi kaza to idan bawa ya ji, to sai Allah ya damke shi shi yasa ba wata al'umma da Allah bai aiko mata da annabi ba wa in min ummatin ila khala fiha nadhir kowace al'umma sai da Allah ya aiko mata annabinta in sun bi ruwan su in sun ki ruwan su an gane ko gargadi ya riga ya gabata saboda haka mu sani cewa tunda an gargade mu mun ji, to fa komai zai iya faruwa a yanzu ko a nan gaba kenan kowa sai ya zauna cikin shiri kuma mu gane wani abu guda ɗaya yanzu aya ta farko Allah ta amintum man fi sama'i an yaksifa bikum al-arda kun amince wanda yake sama ba zai iya kisfe kife ƙasa da ku ba ko kuma kun amince da wanda yake sama ba zai aika muku iska ma'ana hasi ba ta gama da ku ba to ai kar ku ɗauka cewa wai dole in Allah ya tashi mana azabar sai ya yi koɗana abu a ba haka mani ai yana daga cikin bulalin Allah kamar da na faɗa mana kwanakin baya akwai yunwa akwai kuma tsoro an gane yanzu kamar yadda muke ciki yanzu ai yanzu a cikin azabar muke fa yanzu fa a azaba muke na yi imani akwai wacce a masallacin nan ba na jin kullum tana cin naman ɗawe su eh ban ji ba ko babu kowa tana cin naman ɗawisu a nan to amma dai na yi imani ya isa na yi imani da ba wadda ta ci naman ɗawisu sau goma a ramadana kuna ci ko ba kwa ci to ba kwa so ne? to me yasa eh to ku koma ga Allah kun saba Allah ne kun ga wannan ma bulalace Allah yake mana kana san abu amma yafi karfin ka wannan ba bala'i bane ba sai dai ka ganshi a bidiyo kana gani kana haɗiyayyau kai idan ka ga wani nau'in kayan abincin ana haɗawa kai ka san inda ba wata ƙaddara Allah ba kusan dai har a zo salamin salama da barin duniya ma ba samu za ka yi ba to don Allah wannan babu lala Allah yake mana ba eh babu abin ne akwai amma ya zama ya taƙaitu ga wasu kawai tsirari to kun ga wannan ma bulala ce ba sai an kife ƙasa da mu ba ko an mana ruwan duwatsu wannan ma bulala ce Allah yake shauɗa mana kuma yanzu na yi imani duk ga mana ‘yan ƙware masallacin nan har malam Ismail ɗin kawai a zo a ce an buɗe nan gurin kawai za mu shiga wata luxurious daga nan sai Kano daga Kano sai iya faɗi malami na Kano daga nan kan bulayi sai mu hau jirgi sai a kai mu wata ƙasa irin kamar ka ce Saudiya ko Dubai ko dai irin waɗansu ƙasashe haka mu je hankalin mu kwanci ga AC ɗaki AC ban ɗaki AC mota ga fridge wannan na nama ne wannan na yogurt ne wannan na nono ne ga inibi ga tufa ga kankana mara kwallo a ce haka za mu yi ta ce sai bayan shekara ɗaya sannan a buɗe jirgi a dawo da mu Najeriya ningi don Allah ya za a gamu ai gashinku ya zo gadon baya ga man gyaran gashi ba haka bane ba to wallahi in an dawo da mu ningi ba za a gane mu ba ko za a gane mu wallahi ba za ku ba za in ningi sun fi karfin su gane mu wallahi mun canza mun yi bulbul mun yi faritas hancin nan saboda kiba ma ya noki in gaya maka haka ne ko ba haka bane ba to dan Allah akwai wacce ba ta son ta samu haka to yanzu dan Allah ba kya jin ciwo da damuwa dan baki samu haka ba wannan ma bulala ce to Allah yake mana wannan ma bulala ce ba haka bane ba sai ki sai ki ga wata ta ganganda ta sai da gona ta sai da gado ta sai da kayan daki an takalin fada da miji ya sake ta wata tana can ta mata aiki ta gudu wai sai ki ga wa shekara ɗaya biyu ta ita ma ta zama hajiya sai ki ganta yi bulbul da ita ba haka bane ba Allah ya ji kan kala rawi cai wallahi ba haka asalin halittar mu take ba yunwa ce eh haka ya fada yace ku duba ku gani da mutum ya tafi Saudiya me yake da ya dawo to wallahi duk ba haka in turturo miki kamar awaki ba mu da ku yunwa ce wallahi yunwa ce eh amma inda zaki kuma ku dan ga karamin misali bari ba ku dan karamin takdiri za ku kalli yarinya a cikul an mata aure amma ɗan wata uku hudun nan a gidan mijiya take yi sai ta bundum ta sami kiwo ba haka bane ba ko kuma mijinta Allah ya ɗan buɗa masa wata kafa ko a gurin aiki ko a kasuwa ya za ku ganta ba ta canzawa tana canzawa to ashe ba haka asalin jikin me yake ba wallahi yunwa ce da talauci ina fatan ka gane to kun ga waɗannan ma bulalin Allah ne yake shauɗa mana muna karɓar kebula wallahi kebulan ba kaɗan ba to saboda haka shi yasa dole mu gane cewa ashe ba sai lalle waɗannan abubuwan ba sannan kuma ga tsoro da Allah ya jarbe mu da shi ba kwanciyar hankali yanzu na yi imani da in aka ce wani ya zo daga zamfara yana son kirki ko ya zo daga sokoto can yamman sokoto yana son kirki da ke da oh ba ruwa na ba zan je ba wannan ba musiba bace ba ke ma da ayin wata dubiya ta kama ki zuwa Sokoto ko Zamfara ke ma kina dardar yanzu ga hanyoyi nan kirikiri sun gagara biyuwa kirikiri ko da rana ko da dare ba sa biyuwa kwata kwata ko wannan araman dan musabaka da aka kama shi da baban shi ta hanyar aka kama su fa yan kara wannan hanyar fa ta ta ta, ta wannan ana kama su fa eh to kun ga irin wannan musibu tashin hankali ba ka bin hanyar nan hankalinka kwanci wallahi in dai ka bi hanyar numfashinka ɗaukewa yake sai an wuce magana ba a yi kama ana kan saradi ba aka bane ba kawai addu'a ke Allahumma sallam sallam don kuma zai ya faruwa to da Allah wannan ba jarabawa bace ba wannan ma ibtila'i ne wannan ma jarabawa ce to shi yasa mu gane duk nan sunnonin Allah ne da haka muke a Najeriya ai da ba haka muke ba in za ka yi noma ma tsoro kake yi karka je ka bugar da kudin mutane ka aro kuma ka zo ka zuba amfanin ya lalace ko kuma ba taki amma da duk kasashen mu kasashe ne masu ni'ima Allah ya ji kan malam Isa Waziri yake ma yake yake ambata wa'ansu garuruwa a kasar Hausa a wancan lokacin irin yadda ake noman gyada yadda ake neman auduga noman auduga amma yanzu ga kasar ga noma amma ba albarka Allah ya tafi da albarkar wannan shi ma ba jarabawa ce ba shi ma wannan jarabawa ce an gane ko in kiwon za ka yi su mutu ka zuba kaji rabi su mutu an gane ko ko kai amfanin gonar ya zo ya lalace kwari su cinye duk gashi nan duk wannan ibtila'i ne duk wayannan bulalu ne Allah yake mana kenan Allah yana da kalolin horon bayan shi idan ka kar tsammanin cewa kai ma sai Allah ya aiko miki da hadari ko Allah ya aiko miki da iska a'a ba sai Allah ya miki wannan ba ke ma Allah yana da hanyoyi irin yadda zai hora ki gashi kuma yanzu muna cikin horon Allah ai inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim da ai ba haka muke ba a da zaki ga dan kasuwa ya cika algarara da kuɗi kuma zai rike wannan kuɗin haka zai rataye su a kafada ya rike hannunsa haka kuma kowa ya san kuɗi ne ba mai tabawa ba mai ce mai kala da gidan ma haka za a bari sai da yan an tashi a dauko yan kaya sai a dan ginda ta kofar gida ba haka ake ba wannan wai shine falafa gidan amma a yanzu fa babu to abin da yasa dabi'un mu sun canza sai Allah shi ma ya canza mana an gane ko ba za mu taba komawa kuma irin da ba sai halin mu ya zama irin na dadin tukunna yanzu muna da gaskiya muna da tsoron Allah muna da amana a junan mu amma matukar ba mu da gaskiya ba mu da amana ba tsoron Allah ba za mu taɓa samun abin da muke so ba yanzu kuna ganin wasu ƙasashen in kaje kai ka ce aljanna suke za ka bar ƙasashen da shekaru aru aru ka koma kuma ka tadda duk abin da ka ba farashin komai haka yake amma Najeriya fa yanzu wannan gif da ake da joy da nawa ake sayan gif nawa ake sayan joy nawa ake sayan su da yanzu ga wani sabulu can na banza wanda akwai a shekaru biyu uku ba ma mai kula shi wani sabil ba haka bane ba na wada ko talatin ne lokacin da ya fito ne ko arba'in ne ne amma yanzu sabil ya kai ɗari biyu da hamsin wannan bala'i bane ba nawa da kike sayan kwanan shinkafa nawa kike sayan kwanan gero nawa fulawa nawa alkama amma yanzu fa to wa'annan ma bulalin Allah ne yake shauɗa mana kuɗin ya zama na kawai kuɗi a baki amma idan an zo sarrafa sufa sai ka ga kudin da yawa a baki amma sai ka je kasuwa sai ka koso su a laida mai layi-layi za a baka kudin ko za ka samu sai ka ga bayan kwana biyu ku sun kare sai ka ce wadda Allah mene da su to ɗauko biro da takarda na sai ka za ɗari uku na sai ka za ɗari biyar na sai ka za dubu ɗaya ita lissafi sai ki ga wallahi kudin sun dawo ba zubewa suka yi ba ba damfara aka miki ba kenan albarka kudin ce ta tafi to wallahi bayan Allah mu sani cewa wayannan matsaltsari da muke ciki duk Allah ne ya kawo mana su sakamakon canzawan mu da kin bin hanyar Allah kuma mu sani cewa wayannan lamura ba za su taba gyaruwa ba sai idan mun gyara saboda baki da zakatan mu ne ba su da kyawu da zakatan shugabannin namu da zakatan manyan namu da mu karan kanmu duk iri ɗaya ne wariyar sama ce take dukan ta ƙasa kuma yanzu in muna ta addu'a Allah ya kawo canji Allah ya kawo canji to kar ku manta fa a cikin namu ne dai masu irin wannan ɗabi'ar a nan za a samu shugabannin ba wata ƙasa za a je a yi hayas a kawo su ba ko a namun dai da muke ganin a bacen haka za a ɗauka ya shugabanci mu to kin ga daman a can ma a bace yake to yanzu kuma ya zama shugaba mai zai yi sai ɓatancin ya ƙara yawa ba haka ba ne to saboda haka mu ji tsoron Allah Allah yana ma wani wa'azi da ayoyinsa Allah yana mana wa'azi da alqur'ani wanda Allah ya sa ya ji ya bi fa biha wa ni'mat amma dai kam gaskiya akwai matsala Allah ji kan kala rawi wa yake cewa ko an zo ran alkiyama in an zo yan Najeriya in an ce wai kai wai mala'iku suka tsaye da kai kai ayoshi ayoshi ayoshi aka yi ka ne a Najeriya wayan kace a lokacin abacha ne sai a ce a to kai wuce wannan wannan ka sha wahalar abaciya saboda haka an kyale ka to yanzu ba mun sha ta Buhari da Tinubu to mu in a yanzu ne ma bayan an ce a kyale ka ba sai an mana kyauta ba aka bane ba mu in a yanzu ne an je lahiran ma bayan an ce wuce sai a ce to ga hure ilin kuma guda hamsin kara saboda abin da ake ciki ba haka bane ba to saboda haka su suna faɗar wancan ya ce ka ji an ce wa omin nan naira kaza ɗan zakaran nan ma wai naira kaza in kaji an kaji yana faɗan magana sai abin ya baka dariya to wai lokacin ma fa da albarka amfanin gonar kuma duk wannan ba sace-sacen ba wannan kashe-kashen yanzu kawai kire-kire mutum zai sa a kashe ka kawai kawai zai sa a kashe maka a kashe ka ko ta hanyar siyasa ko ta kasuwa mata ba tsoron Allah yanzu nan za ta nakasa kishiyarta ko ta raba kishiyar da mijin duk ba ga cika mai na faɗa da zuba duk ba muna cikin wannan ƙangin fa amma da tsakaninmu da Allah haka na faruwa yana faruwa to sai mu gyara Allah ka gyara mana da gyaranka rabbana taqabbal minna innaka antas samiu du'a zan takaita anan saboda yanayi na lokaci abinda na faɗa daidai ubangiji subhanahu wataala ya bamu ladan sa na kuskure kuma muna da kuma ubangiji Allah subhanahu wataala ya yafe mana Allah ka yafe mana Allah ba za mu iya ba Allah mun tuba zuwa gare ka masu bara addu'o'i ubangiji subhanahu wataala ka fi mu sanin bukatun kowa